تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لآياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da ƙaddarawa shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma, wanda muke cikin wannan masallaci mai tarin albarka a wannan wata mai tarin albarka. A yau muna ranar Juma'a, goma ga watan Ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 27 ko ga watan biyu watan Fabriye 2026 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana gabakatar da faɗan gaskiya da aiki da ita har ila muna cikin wannan sura suratul waqi'a kamun mu shiga suratul waqi'a kan mu shiga tafsirin mu muna son mu dan tunatar da junan mu a yau goma ga watan ramadan asulusu wasulus kafir ncr ka ncr da yawa yake in aka ce ma ncr ncr da yawa yake aiko an kare duka yan uwa yaushe ne muka har tunanin ana shirin ganin wata yaushe ne muka ga watan muka shiga ramadan تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa idan ƙarshen zamani ya zo zaka gani shekara ta zamanto kaman mi kaman wata wata ya zamanto kaman juma'a sati sati sati zai zamanto kaman wuni daya wuni zai zamanto kaman wata awa daya awa daya zai zamanto kaman a kunna makarmami wuta ya sheke ya mutu kenan dan lokaci kada ya shama wallahi mun shigo lokacin nan kaga wata tuni yayi NTR shin wai ka samu kayi aikin da Allah subhanahu wataala ya tseratar da kai daga wuta a Ramadan din nan ko kuma kawai tahiya muke durun durun kawai ko kawai mun mai da ibada ta mu kawai routine abinda an saba ne kawai ake tahiya kan shi ai kaga ya taɓe ya yi hasara kamar yadda ya zo wanda ramadan ya riske shi bai yi aikin da zai kubutar da kanshi daga wuta bai shiga aljanna din sha mun ci 'yanciyar ha ana an ci 'yanciyar din nan an ci kashi ɗaya cikin uku sai ka waiwaya ka ji ana gobe sallah wallahi kamar da wasa lokacin gudu yake hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mu makan lissahi ka amana lissahi kowa ya ba kan shi in minute a ce in minute de silence ba na memoir de no martir ba a'a na kai tunanin mi na aikata a cikin wannan ramadan din menene zai hudda ni gobe menene na aikin alkhairi menene ina da garantin zai sa na aljanna insha Allah in minute din nan in kaga ta dawo ma banza to ka san aiko akwai aiki kuma wa ma'adara ka cewa zaka samu jizim ciyar din yawanci ma kuma zaka samu duka ma ƙarshen azumin abu ne mai sauƙi yau ma zalika Allah bi aziz kan mu tashi daga nan Allah ya ga dama ya ɗauki rayukan mu gaba ɗaya ka azumin ne ya yi da ya ga dama sai dai a ba da labari a ce an yi wasu mutane ba haka bane ba to mi ka shirya mi na shirya mi kika shirya mi ka shirya kaga wannan abu abu ne inda zaka da kana da aqalun salim kana da hankali lahiyayye in kai tunani dole abin zai saka takaici ga wanda ya aiki sai ya gani cewa kuma wai aikin nashi bi ma nayi ga wanda to ina ga wanda bai yi ba kawai shikenan azumi ne kadai kake yi babu wani aikin alkhairi sai sallah rabi an yi retar rabi an yi ta daidai shikenan to gaskiya lokaci ya yi ga wanda da yake lura da kwanakin shi ne suke tahiya ya sake gyarawa Allah mana muwafaka idan ban manta ba har ilan muna cikin suratul waqi'a wannan sura mai sunan surar qiyama jiya mun gani bayanin wanda suke amsar littafin su da hannun dama Allah ya ce mamaki da amsar littafin su a hannun dama darajar da zan samu daga cikin darajar da zan samu suna cikin itaciyar magarya mara ƙaya mai ɗiya kala-kala an gane ko ɗiya kala-kala kashi saba'in da nawa da biyu launi wanda kowane daban-daban yake an gane ko kullama ruzuqu kullama ruzuqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha sai ka gani furwi ne iri ɗaya sun yi kamanceceniya amma da ka dandana ba shi bane wani ne an gane ko je mun ga bayanin nan yace menene sannan da ayaba mai goyo-goyo manya-manya a sannan da inuwa mun ga bayanin inuwa mutum zai yi shekara nawa ɗari yana sukuwa saman doki bai kare ta ba inuwa ice guda a aljanna an gane ko sannan da ruwa kuma ruwa mai kwaranya an gane ko Allah ya ce da wane ne ɗiyan itace masu yawa ba masu yankewa ba kun ba a hana maka su sannan ga shinhudu mun ga bayanin wani irin shinhudu ba irin na tsohuwa ba inna an sha'ana hunda in sha Allah ya ce sai muka kaga su iya kagawa aka sanya su cewa 'yan mata ne verge wanda duk yanda zaka sadu da su na aljanna baka iya diversion su da kai kuma gobe da ka zo kyam ne da ka zo kuma kyam ne uruban atraba ababen soyuwa ko ga mazajen su kuma tsare kun juna Allah ya ce mun tana da wannan ne ga ma'abota littafin amsar littafi su a hannun dama su wa'innan wasu jama'a ne na mutanen farko haka jama'a ne masu yawa na mutanen ƙarshe an gane ko wannan kenan daga cikin abin da muka gani wato shiya kenan na daga tafsirin wannan yau insha Allah zan mu ci gaba daga kuma miyagun diya Allah tsare mu daga gare su mi Allah ya ci bismillahir rahmanir rahim وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين la haula wala quwwata illa billah Allah subhanahu wataala yace kashin bakin wurin nan ko wa ashabu shimali ma ashabu shimal masu amsan littafin su da hannun hagum ma'abuta hannun hagum yace ka zo ka ga kaskanci da mamakin eh, sakamakon su ranar tashin kiyama fi samumin wa hamim suna cikin wato wata iska mai zafin tsiya wa hamim da ruwa mai matukar zahi wa zillin min yahmum tare da cikin suna cikin wata inuwa wanda inuwan nan ta turnikikin bakin hayaki ne an gane ko labarin wala karim ba su da menene sanyi hayakin nan kuma inuwar ta hayakin batta da sanyi kuma wala karim kuma batta da kyan gani batta da daraja lalle saboda haka kanu min qabli zalika min qabl innahum kanu min qabla zalika innahum kanu qabla zalika mutrafin saboda me aka masu wannan sun kasance kamun wannan a duniya kenan ko sun kasance masu holewa ne da morewa a duniya bayan haka wa kanu yusirruna al-hisil azim sun kasance kuma suna nacewa akan yin zunubi mai girma suna nacewa akan saban Allah sannan bayan haka kuma sun kasance suna cewa wai yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙasusuwa riddigaggu shin wai za a tashe mu ranar tashin kiyama shin wai hada uwayenmu na farko Allah subhanahu wataala ya ce annabi ka faɗa masu cewa tun daga na farko har na ƙarshe da sannu lalle za a haɗa su zuwa wani lokaci an gane ko na wata rana wadda sananniya ce a gurin Allah Allah ya ci gaba da cewa sannan ku hakika ku wato batattu masu ƙaryatawa. Lalle Allah ya ce za ku ci daga cikin itaciya wadda ake ce mata zaƙo, daga ciki ne za ku cika ku boƙare cikinku daga itaciyar nan. Sannan bayan sun boƙare cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Famali'una min halbutun, fasharibuna, na'am. da sannu za a sanya masu wato su sha daga cikin wannan wutai su sha ruwa ruwa na zahi fasharibuna za su yi sha sha irin na raƙumi mai cutai kishirwa in yana sha sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ita ce garar da za a masu ranar tashi kiyama la haula wala quwwata illa billah mu dawo tafsiri sharhi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal ma'abota hagum ka zo ka ga mamaki da kaskancin wulakancin da ma'abota hannun hagum suke menene suke samu mun gani as-sabiquna sabiqun ko mun ga wanda za a ba su littafin su da hannun dama mun ga wanda suke shiga mutum dubu saba'in da suke shiga aljanna ba hisabi ba iqabi daga cikin suke da kwaiwa ukasha To, a cikin wannan sai Allah ya ba mu labarin an gama da waɗannan ko yanzu saura miyagun ɗiya, wanda in an tashi ba su hannunsu, fa an maman ute kitabahu wara a zaharihi, wanda aka ba shi littafin shi ta bayan bayan shi, a zira hannun shi na hagun, a caka ta baya cikin cikin shi ya ƙullo baya, a dungura mashi littafin shi. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba a ce karanta littafinka kai da kanka yau ka ishi kanka kama kanka hisabi kai ka san abin da ka aikata anan ne kafiri in ya leka yace mali hazal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira in ya leka littafin shi yace wai wannan wani irin littafi ne wani irin littafi ne bai barin karamin zunubi ko babban zunubi sai ya ƙididdike shi Allah ya ce za su samu abin da suka aikata a nan duniya a ciki ubangijin ka bai zalunta kowa saboda Allah subhanahu wataala ya wakkala mana wasu mala'iku Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba ka yiwa ka yi wani furuci ko ka yi wani motsi sai kana ɗamfara da wannan mala'ikun masu muraƙaba ka wanda suke kole da kai suna rubutawa in mi kai sai sun rubuta shi an gane ko in mi kai sai sun rubuta su kawai aikin da aka sa su surveillance surveillance ka aka sanya su mala'iku ne kowane yana rubutawa wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu mala'iku suna nan gare su suna rubutawa, wai duk abin da muke tunani muna yi, duk abin da kake tunani kana yi, wallahi bai masu in shafe. Zan mu tsaya wani bai maka komi bai zo wucewa ka harare shi sai ka ce ka ga lokaci kaza ka harara alaramma mi ya maka. Wucewa ya zo ka harare shi mi ya maka. Sai an hudda mashi. Komi kai wallahi sai an rubuta sai an hudda. annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce masahabai shin kun san waye matsiyaci suka ce matsiyaci shine wanda bai da dinari bai da azurfa talaka kenan annabi ya ce wannan ba matsiyaci bane ba matsiyaci shine wanda ya zo da aikin lada da sallah da kaza da kaza ya zo ranar tashi kiyama amma a duniya waqad salamahu fulan wa shatama fulan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya zagi wannan ya zalunci wannan ya hararu wannan ya cuci wannan sai a zo a dinga hisabi ka sanya ake hisabin lahira ka cuci mutum can babu kudin cuta ko kuma kudin ramawa ba a ce harara shi ba karama a'a me ake yi ladan ka za a ɗoka a auna zagi daidai ladan ya yake a baka ladan za a bashi ladan zagi kai amamuwar jerecen an gane ku amma jerecen kai da ka san jerecen ka san daɗi an gane ku an zage ma to shi wannan muflis aka yi ta zagewa aka yi ta zagewa sai da ya zo ƙarshe da ya zo ƙarshe kuma bai da lada ko ɗaya kuma ga sauran wanda suke bin shi harare da zagi da tsangwama da manahunci da gulma da wane ne su kuma ai suna da zunubi sai a ɗauko zunubi jajut in dizel a gara ma can ho an majerice yanzu kuma jajut in dizel na zunubi ya kake gani to wannan shine matsiyacin lahira Allah tsare mu daga wannan wani malami yake ce mana wallahi mu guji zagin shugabanni don sun zalunce mu ka kusa ka zagi shugaba ya zalunce ka a tashi ranar tashi kiyama kana kallo ya wuce aljanna ko an tsare ku ka san me yasa yace yace yanzu ala sabil misal mu ɗauki shugabanninmu a wuni zagi nawa ake masu a wuni tsine masa albarka nawa ake masu kuma da yawa ba da haƙƙinsu ba ne ake masu yanzu ala civil misal kai a matsayinka wani haƙƙi kan a tambayi firizidan haƙƙinka sai an tambayi wa mayor communal ko a tambayi mayor regional ko a tambayi wa governor akwai sarki kuma akwai wane ne akwai minister ka azo wane ne president kai kuma ka ɗauki haƙƙinka duka ƙarama haƙƙi ma wanda mayar ne zai gyara mako titin unguwarku ka dabka ma president ganin ka shi kenan ta ta yi a banza za ta je a banza a ba su je su ci a nan su ci a can Allah mana gafara Allah kare mu shi yasa aƙida ta kirki ba a zagin shugaba sai dai a mai addu'a Allah shirya shi to in ka tsaye Allah tsine mashi to in ya tsine mashi wa zai sha a cikin shi kai ne wasa ka jin in wa aka tsine mashi shugaban kuma kai ne zaka ji a cikin naka kamar su addu'a Allah shirya su in masu shirwa ne in ba masu shirwa bane Allah canza mana su ma baina khamdati ainin wa tibahiha yughayyiru Allahu min halin ila hali tsakanin kyauta ido da dawowa kallon ka ka san me ake Allah ya ga dama ya canza hali zuwa hali kan ka kyauta ido ana iya cewa an sake firizidan na amerika kuma ya sauku shi kenan allah ne ulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair allah shine mai bada mulki shi ke bada mulki ga wanda ya ga dama shi ke fusge mulki kaga bai ce ba mi shike amsa mul a fuzgewa an gane ko kwatuwa ne kai mai mulki ko ko ko ko shugaban iska aka ma baka so a sake shi ba sai a fuzgo shi ga wanda ya ga dama Allah shi ke ɗaga wanda yake dama shi ke samke wanda ya ga dama duk wani alkhairi yana wurin Allah saboda haka mu roƙi Allah mu tambayi Allah ya bamu an gane ko to wannan kaga abin da kake ma shugabannu ba ya shi a banza ba shi ma sai an bincike ka kana zaman lahiyar ka kana sallar ka kana azumin ka ran na an tabo hirar shugaban kasa ka daddaga mashi sai an shi a ce to ina haƙƙin shi ganin ka ba sai sun mamu gwalo ba wasu daga ciki sun yi gaba to Allah kiyaye shi yasa duk abin da za ka yi kasancewa wannan littafin wa rusuluna ladaihim yaktubun wallahi ana rubutawa shine in littafin ya cika da zunubi sai a ma shi a baka shi da hannunka na me na hagum ka san zaka tashi kana sallah kana azumi kana mi zakka kana mi amma ka sashi ka ganka cikin yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ma mu'az kuf alayka hadha ka kama halshenka ya rike halshen shi yace ka kama halshenka yace ya rasulullah shin za a kama mu da abin da muke magana da shi annabi yace thaqilat ka ummuka kai da ma uwarka barinka sai ashe baka ganewa yace mi ke dirmiyan mutane a cikin wuta huskar su a wuta in ba abin da halshen su bai jawo masu halshe yana jawo mana muga abu wallahi zaka tashi kana ganin cewa ku ne yan tudin na tsira ka ganka asfala safilin saboda halshi to wallahi mu kame harshenmu mu kiyaye ayyukanmu kan mu zalunci yan uwa mu kula sai Allah subhanahu wataala ya ce ma ashabu shimal mamakin kaskanci da mi wulakanta da ma'abota hannun hagum za su shiga Allah ya ce mi daga ciki fi samumin wa hamim suna cikin wata irin iska wai ka ganewa idan aka sanya su wutan kashi-kashi na azaba ba wutar ba ce kadai za a bar su ta ci su kai da wutar ce kadai za a bar su ta ci su aida da ragewa an san azaba guda ce a ba ita kadai ba ce ba bayan wannan azabar ta wutai sai an karo wata Allah subhanahu wata'ala ya ce fi samumin wahamin a cikin wata iska mai matukar zahin tsiya a ashe zahin na jahannama kuma wai sai an karo wani zahi na iska a baka misali misali kana kana cikin da rani ma in iska ta kaɗo mai zahin ya kake ji da rani ma ana iskan nan mai zahi ta kaɗo ya kake jin ta ka san jahannama azaba biyu ce akwai ta zahi akwai ta sanyi mu baka misali ana sanyi ana zero degree a zo a kunna fanti duka na sama a kunna wane ne humidificator a kunna climatizar ya saka shi sahin to zahi ma gashi cikin jahannamai kuma sai a yi wai ka san tsananin zahi da ake lunhashin jahannama ne ka san tsananin zahi da ake da sanyi lunhashin jahannama ne jahannama an samu ta wailun wani kwari ne a jahannama jahannama ta ka karan wailun a wurin Allah ta ce kwarin nan Allah ya mani zahi jahannama da kanta take jin tsahin wailo aka ba ta lumhashi guda biyu a shekara in ta sha ta shaƙe tana shaƙa sai ya kasance ka ji wani wuri har jaura ta wuce sanyi zero degree mu wani degree mu wani kaza mu wani kaza in ta huro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ji wani wurin wani wurin tsuntsaye kake ganin suna tsaman wannan sun haɗo sun mutu saboda tsananin zafi kana kallo zaka gani wannan kuran ya kama da wuta otansiyon ta tashi da wuta tsananin zahi to wannan zahi na jahannama fi samumin suna cikin jahannama sai a sanyo masu wannan kuma iskan nan mai zahi wahamimin sannan da wannan ruwa mai zahi wannan ruwan zahin da za a ba su su sha shine ai muka gani a can ciki ya tofu na bainaha wa baina hamimin an suna ba avian sai sun ga ruwan sai su isko ruwan zahi ne shi ma su ji zahin nashi su koma can can su ji tsanani su dawo la haula wala quwwata illa billah ruwan nan na zahiwa in suka ɗauko su za su sha huskar su take zagon yowa ta zubo ciki kuma dole sai sun sha wasu uma an hamim faƙatta am'a'ahum in suka sha ruwan nan shi zai cittira ya yanke ya cittira ɗiyan hanjinsu saboda zahin ruwan nan fi samumin sai Allah ya ce min وظل من يحموم la haula wala quwwata illa billah ɗan jahannama suna da mi suna da inuwa mun ga inuwa ɗan aljanna ko mun ga ni'ima jin daɗi na ɗan aljanna ko su ma ga irin ni'imar su ruwan zahi da iska mai zahi shine wai ni'imar tasu ni'imar inuwar tasu mun ga inuwar mu ta ɗan aljanna ko insha Allah su ɗan wuta inuwar tasu wani hayaƙi ne wa zillin min yahmi wani hayaki ne baki kirin shine yake masa innuwa an gane ko wannan hayakin in suna son su dan sarara cikin innuwa cikin shi ne suke sararawa ya hayakin yake Allah ya ce لا بارد ولا كريم a barka cikin jahannama kadai ya ishe ka Allah tsare a bar shi cikin jahannama shi kadai ya ishe shi amma sai an ƙara mai da turnikakken hayakin nan shi ma hayakin na menene na azaba ne Allah ya ce mana labarijin wala karim hayakin nan ba hayaki bane da zasu dan shi sanyi su sarara ya san hayayen aljanna yake wa zullim mamdud wanda muke morewa insha Allah a cikin shi su kuma sai inuwan na hayakin nasu Allah ya ce labarin wala karim in wannan battar sanyi ko kaɗan sai ƙarin narkon azaba wala karim batta da can kallo an gane ko wala karim batta da kyan kallo abu ne wanda in ka kalle shi ma sai tule problem du monde ampli forte raison a nasa ka ciki an gane ko ka kalle shi ma tashin hankali ne to bare an saka ciki la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce mi إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
menene yasa aka musu wannan abin daga cikin azaba kaga ba duka azabo ma aka hado wasu daga ciki aka hado Allah ya ce dalilin da yasa yana daga cikin dalilan da yasa aka musu wannan azabai innahum kanu qabla zalika mutrafin su saboda sun kasance kamun wannan lokacin sun kasance a duniya kamun a zonar lahira a duniya su mutane ne masu san a hole holewa suke morewa suke a cika ne ba babbaka a ci a more a ji daɗi daga duniya sai kaduna ko akwai masu cewa daga duniya sai kaduna duk inda ake show samedi ina ne buwatu da ni duka suna nan ka san holewa shine aka ce an zayyana wuta da abin da zuciya take so an zayyana aljanna da abin da zuciya ba take ki ba ta so kaga duk abin da zaka hole ai daɗi gare shi kana son ka ji ka hole ka more innahum kanu qabla zalika shikenan sun ba ransa abin da take so suna holewa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga sakamakon ku tunda kun hole gashi ku zo ku ɗanɗana ruwan zahin nan ku ɗanɗana iskan nan mai zahi ku shigo cikin inuwan nan inuwar da ba a san a ganin tattarnikakken hayaƙi kallonta ma bai da kyau bayan haka Allah ya ce mi وكانوا يصرون على الحنث العظيم bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun kasance suna dagewa an gane ko suna gogewa su tsaya a kan zunubi mai girma kamar mutum ne wanda yau ya yi kaza gobe ya yi kaza gobe ya yi kaza bai da alamar tuba ma ko alamar ya hasa yana dogewa hatta a tana laƙi ko har sai mutuwa ta zo ya kake gani ran nan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kana dogewa ana cewa ka tuba kana kai da saura shedan yana raya ma samari cewa ai mutuwa ya ne sai an rarraka shedan yana raya ma samari da dan saura a dan dan ƙara dagawa ka tuba ka ce a zuwa dai nan gaba kaza kaza sai ana magana kan kana zunubi kaza ya ce a no ne ovent in name cycle ka gane babu takurawa a cikin Allah mana gafara suna dogewa kuma wallahi zaka samu samari wanda suke cewa muna cikin cycle na 21 wa zaka takura ma kawai kowa ka bar shi ya rayuwar shi rayuwar ce haka ina a shaken visa bi term din wala gashi ya zo shaken visa bi ce eh kabarin mu daban kabarin ka daban a tsaka gani Allah mana gafara Allah kare mu yusirruna alal hinsil azim suna dogajewa suna dagewa akan wato zinibi mai girma an gane ko na'am Allah ya ce mi wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun sannan sai suka kasance daga cikin zunubin da suke suka samu wannan narkon azabai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana sun kasance suna cewa a idza mitna shin wai yanzu idan muka mutu wa kunna turaban sannan muka zama ƙasa wa izaman muka zama radaddagaggun ƙasusuwa a inna lamaba'uthun ka san wai menene suna ƙaryata ranar tashi kiyama shine suka ce tuse la nature changement de maison ne changement de space ne in ka mutu na a juya kata an gane ko ai yanzu akwai wanda diyawa ba su yarda da tashin kiyama ba ba su yarda ba za a tashi kaga wannan da ya zo ya ce ma manzan Allah ya ɗauki ƙashi wadda raba lana masalan wani siya halka kala man yuhi izama wa hiya ramim ya murje shi gaban manzan Allah allabi Allah ya ce mai kul yuhi allabi an sha'aha awwala marra wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi kulli khalqin alim yake buga ma wai ya kawo kashi ya murje shi gaban manzan Allah ya ce wane ne zai tada wannan kashin bayan ya yi ya zama daddagagge kashin wata dabba ya tsinto Allah ya ce ka ce mai wanda ya kirkira shi tun farko shi zai tada shi kuma ya sani ya masani ne akan kowace halitta an gane ko wai sai suke cewa a iza mitna wa kunna turaban wa iza man a inna lamaba'uthun wai inkari suke tambaya suke idan mun mutu muka zama ƙasa kowa ya san mutu aka binne mi ake zama ƙasa ake zama ƙashi ya zama mai rididdigagge ya zama to in ka ɗauko ƙashi misali ƙashi in ana gina kabari an isko tsohon ƙashi ɗan yake da ƙashi wannan lahiyayye da ka taɓa shi yana iya murjewa da ka kama shi yana iya karewa ƙashi ne bai da ƙwari ko kaɗan ya ya tahi shi kenan ƙarhin shi ya ƙare suke cewa a inna lama ba'ufun shin wai za a tada mu ne za a tada mu a ƙulƙunu hijaratan au hadida au halkan mimma ya kuburu fi sudurikum Allah subhanahu wata'ala tun yake ce masu ku kasance duwatsu ko kuma ku kasance ƙarhe iya tauri da kenan ko kuma ku nemi halitta wanda kuke ganin cewa menene yana da girma a cikin min ɗinku zukatanku sai su ce maman iduna waye zai tada mu ita wannan tambayar da sun yi ta amsa ɗaya ce wanda ya yi ku da harko babu ku shine eh da akwai ku hal a ta'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ai wani zamani ya zo ma mutum wanda bai kasance komi ba ka duba nan da shekara ɗari a masallacin nan an samu mutum guda daga cikin mu shekara ɗari da ta wuce to kuma shekara ɗari nan gaba Allahu alam zai yi wahala a samu wanda daga cikin mu a zai yi wahala Allahu alam hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an lam yakun shay'an madhkura Allah subhanahu wa ta'ala yace qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wanda dai yayi ka da farkon nan shine dai zai saki kirkira bata mai wahala ba sai gyarawa dan ya lalace ai abu ne mai sauki an gane ko Allah ya ce min أواباؤنا الأولون awa aba'un al'awwalu shin wai hatta da uwayenmu na farko za a tada su ba ma mu ba yanzu ina kakan kakan kakan kakanka sai ka ce ba zagin yan maraɗi ba ne in su yi zagi sai sun nemo kakanka Allah mana gafara awa aba'un al'awwalu shin wai uwayen nan namu na farko-farko in ka bincika nan duka duka mu zuriyar wane ne adam alaihi salam kuma a cikin zuriyar adam zuriyar wanda suka shiga safinatu nuhu ne muna an gane ko in aka je aka je aka je aka je sai kaga duk mun kwatse yanzu nan dai ina ji ka akai kaka kaka na 200 da yawa daga cikin mu duk mun kwatse kaka na 100 ma wataƙila duk ɗaya ne ya silsila mutum ɗaya ne kawai haka ne ko? haka ne ya ce awa aba'un al'awwalu shin yanzu hatta da uwayenmu na farko za a tado su ba wai mu ba su da in ka zo ma kabarinsu ka tona babu ma ƙashin kawai ƙasa ce an gane ko? Allah ya ce mi قل إن الأولين والآخرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi faɗa masu wannan na farkon da na ƙarshen da zai mutu duka kowa da kowa kowa da kowa sans exception Allah ya ce me لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum da s- abun tarawa ne tun daga na farko har na ƙarshe izuwa wani rendezvous wata rana wadda rana ce sananna a wurin Allah a wannan lokacin rendezvous yar ce za a haɗu an gane ko eh shine ɗaliban ilimi in kana in kana suna cikin zolaya in kai lahi sai a ce zaka yi bayani ran juma'a da larabci an gane zaka yi bayani in kai wani abu sai su ce ma zaka yi bayani ran juma'a da larabci wace juma'a kenan kiyama da larabci ila miqat yawmin ma'lum wannan yawmin ma'lum din nan babu wanda ya san shi sai wa sai Allah yas'alukan nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata suna tambayar ka ya rasulullah suna tambayar ka yaushe ne za a yi tashin kiyama annabi ka ce masu ilimin ranar tashin kiyama yana wurin Allah wa ya sanar da kai cewa ranar tashin kiyama nan kusa ne ya ce ma wato irra juma'a ta zo hadisi ingantacce daga annabi wurin juma'a zaka ga dabbobi duk sun huta hayyacinsu suna tsoron a ce nan ce kiyama sai sakalai ne mutum da aljani su suke gafala wala watakila juma'a ta huto ta huto kamun rana ta huto suke ta da hankali watakila haka ya asuba gafalalle ne kai baka ba san yau juma'a ba sai can da sai ka ce kai ashe yau juma'a bari mu shirya mu tai juma'a to su wannan dabbobi duka hankalin su ya tashi saboda an ce kiyama za a yi ta ranar juma'a rana da sun tashi sai can sun ga shiru kyam lahiya lau sai su saka a yau ne ke da kwai kuma wata sa'a mustajaba duk in kai addu'a za ta karbu an ce bayan la'asar ne ko wasu sun ce lokacin da imam yake hutuba an dai ɓoye ta amma ta fi ƙarfi bayan la'asar Allah ka amsa mana Allah amsa mana Allah amsa mana Allah ya sare mana al'amura gaba ɗaya Allah biya mana bukatunmu gaba ɗaya aljanna aljanna ya Allah aljanna aljanna Allah mana muwafaka la majmu'una ila miqat ba wanda ya san wannan ranar sai Allah san yace mal akhbirni ani sa'a ka bani labari akan tashin kiyama sai yace mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda aka tambaya akan kiyama bai yi wanda ya tambaya sani ba shugaban mutane gaba daya annabi Muhammad shugaban mala'iku gaba daya mala'ika Jibril suka haɗu ba wanda ya san kiyama wani ɗan zai ce maka ya santa wai su zo su ce ma za a yi tashi kyama kwanan da ma an samu wani shaidani a Ghana ko wai le 25 December ko la haula a ce wani wane ne wani dutse ya surto daga duniyar Mars ya gangaro zai nuho duniyar nan tamu zai haɗo ma duniya ta rubuce tashi kyama yau suke faɗi akwai kuma wasu sun ce Demil Transan ko hay Allah sun raina mutane idan annabi Muhammad da mala'ika Jibril suka haɗu kowa bai san tashin ƙiyama ba, wane ne ya isa ya santa? Shi ne Allah ya ce, Inna Allah inda hu, وينزل ال- الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت wannan mafatihul ghaibu guda biyar la ya'lamuha illa Allah wannan su ake ce ma mafatihul ghaib mabudin gaibi guda biyar duk wanda ya ce ma ya san su tabka mashi mari ka tahiyarka eh afakin asim ne mai kyagen ƙarya ne sai Allah ya san su na farko shine Allah shine yake da ilimin tashin kiyama yaushe ne za a yi ta sai Allah ba wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama batta zo maku sai dai baktatan fuji'a surprise kwatsam baku shirya kawai sai ku ga ta zo maku an gane ko amma an nuna mana amaratuha wanda alamominta wanda mu har ganin da yawa daga cikin ƙanana an gane ko manyan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su zo ala tatra za su zo tar kawai an gane ko a jere za su zo sifama manyan duk wanda in dai yazo sai dai sai dai sai dai daga nan sai kiyama wa yunazzilul ghaith Allah subhanahu wataala daga cikin mafatihul ghaib shi ke sabko ruwan sama ba wanda yake sau- ya san lokacin da za a sabko ruwan sama ba wanda ya san ruwan in ya sabko zai bada meteo da suke hadi hasashe ne in ya ga dama ya zai nawa za su hadi a juya sun san kantitar da zai zubo sun san zubo wannan da zai mi zai amfana ba wanda ya sani wai nazil ghaib wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san me ke da kwai cikin uwal ma'aihuwa mace za a aihuwa ko namiji Shak- wa shaqiyun aw sa'idun kwana nawa zai yi ecography ma da suke sai an yi da halitta shi ne duka wani dan ilimi ne Allah yake ba su yanzu misali in mutum ya tara da matar shi aka samu ovulation ko aka ake cewa ko ka iya shiga ka faɗa mana lokacin da aka samu premier semen menene mala'ikan ma da aka yi ma umarni ya ru- a busa mashirai an arwaya ta zo sai ya zo wurin haɗa halitta yake tambaya ya Allah mace ne ko namiji wurin hudda mi wurin hudda al'aura to cikin mace da cikin namiji ɗaya ne organ ɗin ɗaya ne mala'ika ma bai sani ba sai Allah kaɗai ya sani wa ya alamu mafil أرحام Allah shi kaɗai ya san menene a cikin uwal ma'aihuwa shi kuma kowace menene kowace uwal ma'aihuwa wa ma tahmilu mil unsa ko ولا تضع إلى اليمين kowace uwal ma'aihuwa san sexual ta mutum ta dabba ta mi ta aljani ta mi ta tsuntsaye ta kiyashi ta microbe duka Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya sani an gane ko ko ka je kama aljani ecography ka gani Allah bara gafara wa ma tadri nafsun ma za taksibu غدا babu ran da ta san me zai faru gobe Allah ya ce gobe akwai wanda zai san me zai faru nan da in minute a babu in second mem vor in second mem ba wanda ya sani ba ma in minute ba bare gobe Allah ya ce wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba ran da ta san inda za ta mutu ana ba da hikaya annabi Sulaiman yana zamne da wani cikin almajiran shi cikin sabon shi sai mala'ikan mutuwa ya zo wurin annabi Suleiman ziyara sai ya ga mutumin nan sai yake hararen shi yake mai kallon harare ba harare ba kallon instagram me instagram kallon mamaki ilin ito ne da ya gan shi a wannan wurin shi kuma ya san ya kalle shi sai da ya yi da ziyarar shi ya tahi sai mutumin ne ya tambayi annabi Suleiman ko ya ce wai wannan wane ne na ga yana mana wani kallon da bai yarda da shi ba ya ce mala'ikan mutuwa ne ya ce to annabi Suleiman a doke ni a kai ni ina can wata ƙasa mai nisa daga Hijaz aka ce ya ce a kai shi Sin ko aka kai shi Sin aka aje shi ya ce amma annabi Suleiman da Allah ima iska umarni ta doke ni ta kai ni annabi Suleiman ya yi wa iska umarni guduha shaharu warwahuha shahar ita tahiyar ta ta sahe iska daga sahe zuwa rana a tsaya a huta tahiyar mine ne wata ɗaya ne tahiyar ta ta marice na wata ɗaya ne aka kai iskar da aka ba annabi suleiman aka kai shi can sai ya ga mutumin nan yana tsaye yana jiran shi a can cam yana tsaye yana jiran shi ya kalle shi daga baya ya dawo ya ce kallon da nake mashi Allah ya mana umarnin za a ɗauki ran shi wuri kaza kuma na gani lokacin ya kusa kuma na gan shi ana mun gane kenan sai yake mamaki ya za a yi kuma ya je can sai ya bi umarnin Allah ya tafi yana zuwa ya kawai can kawai kilewa salai a kai gaba da shi Allah mana gafara wa mata da ni nafsu bi ayi ardin tamut so da yawa zaka gani mutum a ce ƙasa ce ta kai shi haka Allah ya kaddara baka taba zuwa wuri kaza ba kawai tahiya ta kama ka kuma shikenan mutuwa ka ce ta zo ƙasa ce ta kai ka wannan su ne mafatihul ghaib guda biyar kenan ka gani la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum sai Allah ya ce mi ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma innakum ayyuha dalluna almukaththibun an juyo kanku batattu masu ƙaryatawa masu ƙaryata sha'anin addini an ce muku kaza kun kiya kun ƙaryata wai ka san da kin yin abu yana nuna ƙaryatawa an ce ka ji tsoron Allah ka yi ibada ka ƙi yin ibada ya nuna ka ƙaryata ibadan nan ka ji tsoron Allah ka hwasa kaza Allah ya hana kaza ya nuna ka ƙaryata an gane ko shine ta Allah subhanahu wataala ya ce ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى duk wanda ya ƙaryata ya kau da kai daga ambatona ya ƙibin magana Allah ya ƙibin hannun Allah ya ƙibin umarnin Allah to yana da rayuwa mai kunci Allah ya ce kuma zan mu tada shi ranar tashin kiyama yana makahu qala rabbi ka duba ka ga makahu a nan duniya yake sha bawan Allah to ina ga lahira ana cikin kakanika nafsi nafsi kai ka tashi makaho ka je dumur dumur ka je ka hada inda ba hada la hawla wala kana ganin ma ya kaci Allah tsare mu yace ya ubangiji me yasa ka tada ni makaho alhali a duniya ina gani aka ce haka ayan mu ta zoma fa nasita haka mantar da ita da gangan wa kazalika al-yawma tunsa da sanni yau kai ma za a mantar za a mance da kai kenan in ka yi kai saban Allah ya nuna ka karyata shi kamance shi an gane ko kake yin ibada lokacin ta ya nuna ka karyata samuwar ta kamance da yinta sai aka ce ku masu karyatawa batattu masu karyatawa Allah ya ce za a ciyar da ku za su ci daga cikin itaciyar nan da ake ce mata zaqqum innaha shajaratun تخرج في أصل الجحيم أتسكي روت الجحيم تكي هتوا طلعها كأنه رؤوس الشياطين iyan itacen ta kai ka ce kawuna kawuna aljannu ne shine ran da muka bada misali muka ce ka ba yaro fe ya rubuta ma ka ce iman da san din kan aljani ya zai yi shi kai dai da an ce ma kan aljani ka san dai kan shedannu ba kyan gani ba kyan gani tun daga kyan gani gata tana makora tana da ƙayayuwa da za su dinga kartar cikinsu kuma a haka za a cika cikin su cika cikinsu da ita tak tak famali una min halbutun shiwa abinci mai daɗi ma in ka cika ciki ya kake ji ka gane cika ciki ka san gangar kare a in kai gangar kare da abinci mai daɗi ma ya kake lunwashi ka san baka iya lunwashi cika ciki gangar kare ba abu bane mai daɗi a duniya ma a baka ma abubuwa masu daɗi a ce kai gangar kare me yasa aljanna ba a ce za a cika mana ciki da nahmu tsayar ba a min ma ishtahuna ka ci ka ci yanda kake so kuma aljanna da mun yi zuha shikenan ya sabka ta zuha yake huta zuhar mai kamshi zuhar tamu ma insha Allah kamshi gare ta da mun yi zuha wannan abin da muka ci a ciki tuni ya sabka eh babu tutu mana ya mine ne wannan tutu kasamta babu mashina ba dai tutu wani wasu a babu shi a babu shi ina subhanallah zuwa ce zan mu dinga huda insha Allah mai kamshi da mun huda ta shi kenan abincin ya sabka su kuma an sa sun yi mi gangakkare da wannan itace zakum tana kasar su sannan ka sani itaciyan nan ha ai in ka ci in ka ci abinci kai gangakkare almost ba yunwa a ita kuma la yuthminu wala yughni min ju' ka ghalil hamim ya ce ma in ya shiga na baya mi itaciyar nan ba ta wadatar da jikinsu wala yi huni min ju gashi ciki an cika an yi kare kuma gashi ana jin yunwa ka duba wata azaba ha lunwashi da kyal an yi kare kuma ana jin matukar muguwar yunwa a yanzu kuma kuma ina wurin da za a sa kuma an ansa la yu'min wala yughni min jo yunwar daishin ta ake kuma dole sai an ci sai Allah ya ce mi فشاربون شرب الهيم na'am فشاربون عليه من الحميم yace da sannu sai a ba su tafasasshen ruwa tafasasshen ruwa mai matukar zahi in suna son a ba su ruwa sai a ɗauko ruwa mai matuƙar zahi kai a ɗauko ruwa na nan an tsallake aya la'akiluna min shajar min shajar min zaqo famali'una min halbutu an fasara shi za a cika masa ciki su gangar kare da ita na'am yace ruwan zafi ita hutan nan ta jahannama ana ji ko wutan nan ta jahannama an kasa ta ne gida kusan saba'in aka ɗoko aka ba da ta duniya sannan ta duniyan nan ka a kawo ta sai da aka wanke ta cikin ƙoramu guda biyu a wanke wuta a ɗauraye ta sannan aka ba ta duniya kenan ka yi multipliyar ta so saba'in kuma san ɗauraya an ɗauraye ta a manya-manyan tekuna guda biyu ita ce wannan ta duniya to kai yanzu a baka ruwa ma san degre lobu a san degre ko in ya kwarara din nan san degre a ce ka shashi a kwankwada ma shi a ciki ya kake gani to bare ta hasa ruwan jahannama kai dai ka san sai ya kai wani dalle zambiron d million degre ko n miliyar da degre bai kilgwa degre bai iya auna shi la haula wala quwwata illa billah shine ruwan nan faqatta am'a'ahum su shashi yana yayyanki yana ciccira ɗiyan hajjinsu. Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma mi, فشاربون شرب الهيم sai a ce ku sha, za su dinga ma wannan ruwan zahin sha irin sha na raƙumi mai ciwon ƙishirwa. Raƙumi, ina masu raƙumi, ba mu da buzaye a nan ko? Ina tubawa, wannan wannan da ganin ka wata bai da ko. raƙumi in aka kashi ruwan da yake sha ya ne to in raƙumi ya yi ‘yan muwa bai sha ruwa ba ya kake gani yana sha to akwai raƙumi wanda yake jaramtuwa da cutar mi ƙishirwa wanda sha zai yi ta yi kuma bai ji ya ƙoshi har ya mutu an gane ko shi wannan cutar ƙishirwa ce ta kama shi a gane shi wannan wannan alhim ɗin nan raƙumi ne mai cutar ƙishirwa to za su yi ma ruwan na ruwan zahi irin shan raƙumi mai cutar kishirwa ya yi ta sha kuma bai jin ma yana sha kuma ga ruwan shiga yake azaba bisa azaba shi raƙumin mutuwa yake to a can a jihar da maha akwai mutuwai ثم لا يموت فيها ولا يحيى babu mutuwa a cikinta babu rayuwa wata irin rayuwa ce ake kada ba raya ba shi shi kuma bai mutu ba ga sunan dai Allah tsare mu sai Allah ya ce mi هذا نزلهم يوم الدين ka san me nuzul garar baki nuzulan min indik min nuzulan min indillah wa ma indallah khairul lil abrar garar baki ka san in zakai bako kana mai gara a ka dan kawo furwi ji wane ne shine furwi da aka kawo shine Allah subhanahu wataala yace haza nuzuluhum yawmaddin wannan ita ce garar su a ranar mi a ranar tashin kiyama wai gara da aka ce nan gatsi ne aka masu kai ana cikin tashin hankalin da an ce gara an gane ko kenan gatsi ne aka masu to gagarar da aka tada da muku bakin jahannama gagarar da aka tada da musu ranar tashin kiyama aka ce ku more kenan da wannan azaba ku hole kaga gatsi ne an gane ko na'am zuk aka ce innaka antal azizul karim ko aka ce zuk ka ɗanɗana can Allah ya ci zuk ɗanɗana ai kai ne wannan mai buwayan nan mai menene mai karamci gatse ne Allah yake masu kai yanzu ba walilahi matsala ala jadumin ka ma ma gatse ai ka san ba kyau gatse a ce ika za a yi shikenan je ka kai to gashi doka ka doka gara ce aka masu wannan gara gatse na gara haza nuzuluhum sai Allah ya ce mi نحن خلقناكم فلولا تصدقون Mm, أفرأيتم ما تمنون mm.
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Mm, نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين mm.
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Mm.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون na ya kamata mu tsaya mun shi wannan goban sha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi Allah muna tawassuli gare ka da wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama ɗaya daga cikin sababban shiga mu aljanna gaba ɗaya Allah muna tawassuli gare ka da wannan lokaci mai albarka wannan lokaci na maraicen juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mana bukatunmu masu neman aure Allah aurar da su Allah hudda su daga cikin matsalar nan wanda suke nema suke cikin bashi Allah warware su mara lafiya daga cikin mu Allah ba su lafiya wanda suka rasu suka riga mu daga uwayenmu da ƴan uwanmu Allah subhanahu wataala ya musu gafara ya kuma sada mu da su da alkhairi ya shiga mu in mun koma zuwa gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu. Allah muna tawassuli da wannan lokaci na sa'atul juma'a. Allah subhanahu wa ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin. Rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li walidina. Allahumma ighfir li walidina. Allahumma ighfir li walidina. وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته